إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu ƙarin muna masu ƙarin jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala wanda ya daidai da uku ko ga watan Jumada ta jira Annabi Muhammad hudu ha hudu ne to wanda ya daidai da hudu ga watan Jumada ta jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala ya daidai da sha bakwai ga watan sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na sha nawa ya kamata a rinka rubutawa da das ranar da aka yi karatun da kuma darasi na nawa ne yanzu ko wani abu kake so ka yi cikin karatun da ka jiwa ba ka gane ba ka san darasi na nawa ne za ka nema ka gane mene ne a cikin bayani darasi na sha uku insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi mai tarin albarka na shehin malami Abu Abdurrahman علامة المحرين محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه لكن كراتنا مشيني كراتنا حديث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعيك لشيشي أتكأي زمالا هي أجمسلي من رقاء الله سبحانه وتعالى يبام يمكن كرن تديدي دا فسر ديدي دكما أيك ديدي satin da ya wuce mun tsaya inda malam yake mana bayani raf'ul yadayn ko malam yake raf'ul yadayn nan ne muka tsaya ko ya zama in za mu za za mu tashi wada'ul yumna ala yusra wal amru bihi ko malam yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir annan muhammad sallallahu alaihi ya kasance wani lokaci yana daga hannuwan shi tare da yin kabbara ya ce Allahu Akbar muna fahimta ba ya ce ba ya ga Allahu Akbar Allahu Akbar wannan jan kuskure ne malam ya ce wata wata rasul ba'd takbir wani lokaci kuma bayan yayi kabbara yaya ya ce Allahu Akbar sai ya daga hannuwan nashi wata rasul qablahu wani lokaci fa abla takbir kamin yayi kabbara sai ce ni Allahu akbar sannan ya daga hannuwa kuna fahimta wannan wanda muka ce shine ake cewa ikhtilafu tanawu eh me ake ce mishi sabanin ayyuka annabi can yayi kaza can yayi kaza can yayi kaza abin da ya dace da sunna shine a same ka kana hada ayyukan nan guda uku muna fahimta kai ya zama kullun nau'i guda kake yi in kai nau'i guda malumai suka ce kai ma ka zama dan bid'a dan ruko da gudan nan ya saba mu sunna shi wanda yazo da sunna guda ya rike mun gane sunnan nan ya kamata a gane muhimmancin ta fa ka rike guda ɗaya tak shine kai ma ka zama wani dan bid'a saboda ni an ce wani lokaci yana kaza wani lokaci yana kaza kenan biyayyarka da sunna shine a same ka wannan lokaci kai wanga wancan lokaci kai wanga wancan lokaci kai wanga muna fahimta ko kaga annan Muhammad sallallahu alaihi yana daga hannuwa wanda insha Allah ta'ala ina ji ni bayanin su ko kuma nan gaba mun ce annan Muhammad sallallahu alaihi yana daga hannuwa ne haka Allahu akbar muna fahimta baya bude baya bude sa haka kuma baya yin haka kuma baya dunkule shi wannan nan gaba ma insha Allah ta'ala za mu sake tsinta raf'ul yadayn ko shine daga hannuwa wani lokaci ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin haka sai ya daga hannun sai ya ce ni Allahu akbar wani lokaci ba sai ya ce Allahu akbar sannan ya ya daga hannuwan ya kama ba a sa hannu haka wannan gama suke sai kunnuwa ko kuma sai tsin kafada malai yace wannan hadisi na ɗaya da na biyu da na uku Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi sannan na uku shi kuma Imam Bukhari da Abu Dawud malai yace wa kana yarfa'u wa kana yarfa'uhuma mamdudat al-asabi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance mu yana daga su alhali hannuwan shi suna game la yufarrij bainaha la yufarrij bainaha wala yadumu ma'anan Muhammad sallam bai watsa ya tsayin shi wurin kabbara sannan kuma bai dunkule hannuwa muna fahimta akwai masu dunkule hannuwa ba sai kun taba ganin su ba ana yi ko wannan aikin in shi'a ne su ne ke dunkule hannuwa haka malamin su ya kawo a cikin التحرير الوسيلة واللسان شنا فقه su suna dunkule hannuwan ne haka wurin kabbara to annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yana bude hannuwan shi ne haka yayin kabbara sannan kuma bai bude su malai yace wannan hadisi shi kuma Imam Abu Dawud shi ya rawaito shi hadisi na hudu ko yace Imam Abu Dawud ya rawaito shi da ibnu Khuzaima da kuma Hakim ya inganta shi Imam Zahabi yayi mishi muwafaqa sai malam yace eh wa kana yaj'alu yaj'aluha hazul mankibihi annan Muhammad sallallahu ya kasance yana sa eh in yayi kabara hannuwan shi suna kasancewa daidai ka wadai wannan sunna ce wanda za ta ga yawa daga cikin ahlus sunna ma ba sarayata kullum mun rike guda sai dan yi haka to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani bi yana sa sai tun ka faɗi Allahu akbar kawai muna fahimta yace kuma wa rubbama kana yarfa'u ma hatta yuha'i hatta yuhazi baina bainihima furu' udnayhi wani lokaci kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yana sa su sai tun kulluwan shi to kaga sunna nan ma kan rika tattanzawa muna fahimta ko mala yace wannan hadisi shi kuma na biyar da na shidda imam imam al-bukhari da abu dawud su suka rawaito na shidda sannan kuma na biyar shi kuma bukhari da imam an-nasa'i su suka rawaito wannan ainihin shi tambaya sai sa ba mu kabi bayani da yawa kan shi sai mala yace wad'ul yumna dora hannun dama alal yusra akan hannun hagun wal amru bihi da kuma umarni akan haka wane ne umarnin a wai haka samu musulmi wai yana cewa wai yana kore dora hannun dama akan hagun cikin sallah amma kayan in cika ku da surutu bari mu shiga cikin karatu ku ji haddisai daga bakin da baya ƙarya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yad'u yadayhi yumna ala al-yusra annabi muhammad sallallahu ya kasance yana tsura hannun shi na dama akan hannun hagun wa kana sai wannan hadisi shine na bakwai imam muslim da abu dawud malam yace huwa mukharrijun fil irwa na yi tafsirin wannan hadisi a cikin littafi na mai suna irwa ul-ghalil malam yace wa kana yaqulu annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa inna ma inna ma'sharul anbiya mu tara annaba umirna bi ta'jil fitrina ai muna umarni dani mu gaggauta buɗe bakin mu wa ta'khiri sahurina sannan mu jinkirtar da sahur din mu wa an nad'u aymanana ala shama'ilina sannan mu tsora hannayen mu na dama akan hagun fi salati a cikin sallah shi yasa tsora hannu cikin sallah sunna ne na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi babban malami Muhammad Nasiruddin Albani littafin na sifatu salah bai ce ma kaza farilla bane bai ce ma sunna ba bai ce ma mustahabi ba shi damuwar shi ya za a yi ka fahimci tuffa sallah annabi babban malami Allah mutu Usaimi ne ce ba ka bukata a matsayinka na musulmi a karantar da kai shirya annabi wai ka rinka cewa to wannan farilla ne ko sunna ko mustahabi ba dai an ce ma annabi yayi ba ina ruwanka da farilla da sunna da mustahabi ita wannan wani babi ne na ilimi in ya kama ayi bayani shi sai ayi kawai shan sa kai albani bai ce ba to kaza farilla ne kaza sunna ne kaza mustahabi ne a shi yana karantar da kai siffar sallar ce kawai ina fahimta yan uwa sai yace inna ma'asharal anbiya mutaran annabawa umirna bit ta'jili fitrina ayyuna umami mu gaggautar da buɗe bakinmu wannan ma wasu daga cikin 'yan shi'a su ne ba su shan ruwa da wasu daga cikin 'yan ƙalaƙato ba su buɗe baki sai sun tabbatar haƙi sha'i sai dare ya yi ‘yan shi'a ko ba su buɗe baki sai dare ya yi da ‘yan ƙalaƙato su ma ba shi sai dare ya yi maganar daga rana ta haɗi su ba shi sai duhun daren ya shigo ya zama na ba wani alama na haske kawai sai duhu ya shigo irin lokacin da wasu mu ma har sun gama isha'i to su a lokacin nan ne suke buɗe baki muna fahimta sunna na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ne daga kayi ana cewa rana ta haɗi ni za ka yi kawai ka buɗe baki kakka jira sai liman ya sha sai ladan ya sha ba dai rana ta wadu ba kwalhi ruwanka kawai in kai haka lokacin nan ne ka dace da suna na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kakka yi dibin wai jarumta ce ka shincin sadda buɗe bakinka a'a sunna shine ka gaggauta in ka shincin sadda buɗe baki ka saba ma suna na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ka saba ma sunna na annabawa baki ɗayan su da annabawa baki ɗayan su su ba haka suke yi ba suna mi suna gaggautar da buɗe bakin su to a ƙalashin wannan sai ya zamana rana ta haɗi suna tunanin rana ta haɗi sai kuka je kuka kwalbi ruwa kuna inda babu abin jiba lokaci sai daga baya sai kuma ranar ta hito yaya azumin ku yake ya kare me yasa bai kare ba Imam Bukhari ya kawo wannan zamanin Umar suna jiba rana ta faɗi suka cece ruwan su ko ana nan sai ga rana kai subhanallah sai mun ranka azumi Umar yake lafiya za mu ramta azumi an ce mu daga rana ta haɗu ko mun yi dibin ta haɗu ne shi yasa muka shi tunda ba ta haɗu ba mun sha kuma mun sha sadaka mu kame bakin mu mu ci gaba kawai muna fahimta shi yasa ko wallahi ba abin da ke cutan mutanen mu irin jahilci shi bai iya karatu ba abin da yake yi bai da dalili kan shi kuma kai da kake da dalili yake sai ce ma ba haka nan bane in kai ce me yasa sai ce ai ba haka nan ake yi ba waye ba haka nan yake yi ba shi shi ba haka nan yake ba kiran ba haka to kai wane ne waye aiko mu kai sai yace kuma wa ta'khir sahurina mu jinkirtar da sahur din mu bai dacewa ga musulmi saba ma sunna ne kai sahur tun da wuri tun harkon dare sahur ana so sai alfijir tana gab da take so sannan sai yi shi sabida ku ƙara gane cewa sahur in ana sa a jinka sashi kudi ba annan muhammad sallam sai yake cewa in ɗayanku hannun ɗayanku na cikin bakin shi ko na cikin kwanan shi yana cin abinci muna ganewa sai ya ga alfijir ya ce to ya za ya yi ya tura hannu ya wurgi da kwanan annan muhammad salam ya ce ka ci gaba da shan abincinka kai gaskiya da an cuce sai ka hara yan lomominka sai ka jila da ya kira sallah daga sai ya tsaya ka haɗu da shi ko har haramin shi ya baka haushi mana kai yanzu ga yiwa kana ji kuma ka gani da kana jin shi yana kiran sallah ka gyara zama da kyau ka da shan abincinka ka rabu da shi kawai saboda ni masu abin sun ce sa'ida sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa sauki sai sunna wahala sai bid'a ita bid'a ko dan wahalar ta dole ka barka ko dan wahalar ta malam kabiru gwamna yana ba labarin wani mutum da matar shi ta aiki yace ya ci bashi aka zo aka yi taron bikin nan aikin kafin shi da wanda ya amso da duka aka tsara aka cinye kuma ƙarshe dai aka wace aka bar shi da bashi ko da matar shi ta sake haihuwa ce to babu wannan abu aka ce wani lafiya ka zama ɗan izala ne ce to in ma dai izala ce an shiga amma dai wancan abu ba shi to da ma wa ya sa shi babu wanda ya sa shi mu kuma daga cikin mu ahlus sunna wasu daga cikin mu sai suka ce ai akwai walimar zanen suna cikin magana mahi inganci babu walimar zanen suna ta mata ko ta maza kuma duk wanda ya ce ba akwai walimar zanen suna sai ka ce ina take a nan cikin fiƙon malikiya muktasar ko ya nuna an ƙamaci walima a zanen suna an ƙamaci walima a zanen suna amma kuma malaman mu na malikiya dan shegantaka suke zuwa suna zano sunan amma gashi ana nuna an kyamaci walima sunan ma karatun da gargajiyawa me yasa ba aiki da karatu haka yace wai kurauha wai kurahu amalha walima san in ba na manta ba yace an kyamaci ayi walima a zanen suna ka san mutane da yawa ba su dauka suna ibada bane wani yana ɗauka to ai aihuwan nan ni aka ba ko to da haka lokacin da na ga dama za mu kuna shi bai san ibada ba ne sai ce to saboda haka ni ka san mu shalla kwalle aihuwa kuma ta haɗo na kredi farce duka abu kaina an sayan ba mu da dama sai weekend sunan nan kawai za mu maida shi weekend wanda ta kira ni ta ce malam aka aihuwa ranar laraba ko alhamishi za a iya maido shi samiri nace za ku iya yi aha nace kware da gaske nace sabida shi wanda ya bada aihuwa ya ba ku ita markareni ku kuma sabidi kuka so a baku kenan tun da ya muku bayar da kuke so ba kuma bari ku yi mishi bayar da yake a yau haramun ne ka ƙara kwana ɗaya saman kan lokacin da aka yi ma aihuwa al'amarin ba naka bane suna ibada ce haka haramun ne ka rage sai kuma wata sunna da aka sunnanta wa mutanen mu shine wai in amma mata ka hoshi wai ke suna ji ko mutuwa sai kai sati bi ko mutuwa sai baka sati bi ba wai hoshi aka mutu ba kun gane ku gane ha bahaushe yace bikin magaji baya hana da magajiya ita mutuwa kwananta sun kare ko to Allah ya kanta shi kuma yaro inda hali haƙƙin shi ne ranar bakwai a mai yankan nan a mai kaciya a mai aski kun gane dama wannan taron biki da ake mune muka kirkiro abun mu bai da asali a addini na mazan da na matan da Allah tun da kuke karatu tun da kuke sauraron karatu kun taɓa ganin wani littafi da aka zo cikin karatu sai ake wanga babu yana mana bayani wani mazanin suna babu ka gane fa kawai mutane suna bin asali abin da suke so ne wani mazanin suna babu ita wasu daga cikin malaman fiqh suke cewa wai ta zamo ja'iza ja'iz ne kai ta to menene dalili akan haka shine abin da nake sake gaya wa mutane shi ne ita aihuwa da yake aka mako ni Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir ko kika ce to amma annabi aihuwa annabi ya aihu a to a rawaito muna yayi walima shi yadda ya walima to haka nan ne ya dace saboda ba addini bane ai kaga ba a rawaito ta ba abin sauki ke gare shi amma karatu na naji kuma kanku ya girma ba ku gane shi ba haka ne a ana gane ba ko saura aiki kenan ai kana gani shine ba ke da hujja annabi aihuwa ɗaya ɗaya har bakwai yayi a ga mun wace walima to ai ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa wa rashidin ko abubakar yana da tsiya to yayi walima Umar fa yana da tsiya yayi walima Ali Usman dubuci ba sai kai kai kai ta buɗe baki kace sunna tawa haka dai to sai yau kuma karatu ya kawo gare ku shi da man karatu aka yi dole ne wata rana kai ne karatun ma za ka zo wani bakin ba ka so ka fassara dole ka fassara to haka kai ma mai tsaron karatu wata rana za ka ji an taɓo ɓangaren kaza kana kallon mutanen da suke abin kana ji ake kana to da aka kawo gari ka sai kai gum sai ranar sai kamin da baka magana karatun da mali wai hausa ce yake koko haka nan ne mana ba Allah ya datar da mu to yanzu an yi karatu lokutan sallah kun ga ko rage lokacin sallah ko ba ma ai wa mu ga za kai in dai da gaske ne in kuma sai wurin sallah ne zaka nuna sunna can ba sunna bace to kogo ai ba wani abu ne ba kawai dai kullum kai ne zaka litsuwa yanzu mutanen sun ba waye sun san ba komai bane su da kansu ba ka ga cewa aiwa ce babu taro na maza kuma shikenan kowa a abin hayi da san da aka ce babu taron zanen suna abin ya zama haka yanzu daga bayan mutane har sun gane kai da kanka har ka saba in ai aiwa ba a ce babu zanen suna mun ma cire zanen suna na ƙarya bakwai cikin kanmu ko ba haka nan ba amma da ha su kuma ahalu suna sai suka ce a'a ku dawo masallaci ki kai yawa kana tufa shara za yadda ya kamata to kwanda zanen sunan waje kuma da na masallaci can kun ce yi waje bid'a ne kuka shigo da ita cikin masallaci bid'a kuka shigo da ita masallaci kuma a ai kwanda ayi ta waje to mala na samu karuwa ga da biro ga goro a gama mutane ka kira malamai a yawan kawai sai yake da wanga da aka yi kuma ta kila kun yi laifi ma ku da kuka yi cikin masallacin cikin ɗakin Allah kuma kuka zo kuka yi mishi bid'a ku yi sai ku yi mana Lala ka taba ganin babin gashi ne yake bayanin zanen suna a cikin masallaci babu ahlus sunna sun karbe ba abin jinji saboda ilimi ya zana suna za a yi doji kaji ko ji kajire ta masha Allah masha Allah ma to kun ce babu kyau ai su ba wa'ancan da kuka ce babu kyau suna samu wannan abu suka zo suka yi hada dan su kare wannan abin da suke samu kuka ce ba haka nan ba to kuna ku ina yake da dalili ana ta gyarawa yanzu kallon ga muta daman sannu sannu ne shi yasa in an hido ka in karatu ya zo kaka ce malam ba ka gaddar haka ake kaza a'a bari in mutum ɗaya gyara biyu gyara sai a waye gari al'umma suna ta gyara wannan abu wa alaikum salam wa eh eh zalala yadda za ku eh muka yi ba wallahi haka nan ne tabbas haka nan ne kaga yanzu haka nan ne mutanen mu suke an ce musu waccan walima asali ita ce sunna muna ganewa to su ma bari su nuna ba ruwa bace gare su in ku kun ba da fiya wata sai su siyo ruwan budo da lemu bayan ka ci shinkafa a baka masha Allah kai ta goge baki kware da gaske to ita ma walima ta suna ba sunna bace cikin malaman duniya kan babu wanda suka ce walima suna sunna ce wasu daga cikin fuqaha suka ce ya'i ya halitta kai kawai amma me dalili suka ce suna kallon bata saba ba ta saba asali tunda annabi an mai aihuwa bai karantar da wannan ba sahabbai ce da shi da wannan ba sannan da a ce an araka ma yaro suna ana ji amma na jafar ce sauri ne kake har in yaro ya girma ka kira ka ce kai mu sunanka ko ba haka nan ba a zo a ce wai a nada ma yaro suna cikin kunne duka wannan ba sunna ba ce ba to kada mu ci gaba da karatun sunan amma kwarai da gaske ka ji a ce a kwana mai kiran sallah a kunna hagum a tada ya kama a tadama shi ma hadisan da suka zo kawai nan musu inganta ba haka muhammad nasiruddin albani ya kawo cikin sulsula da ifa da shi allah ji kan malam jafar ya ce a baya ya rubu da wannan hadisan ya yi fatawa kansu daga baya kuma ya gano kuskure ne ya ce ya sabkar ga kan wannan ka ga malami kenan ka ji shi ko kai ma ka ji ko masha allah kai ma ka ji to ita gaskiya haka nan take wannan bai rage ma darajar malumta ka yi kuskure ka ce ka dawo ka yi kuskure shi ne ma kai da kai mutum ne shi ne ya ce ya gano yanzu ba wani kiran sallah a kunna hagu ba ya kama ba kiran sallah a dama babu ikama a ne a hagu mu kuma yanzu da ana yi sai ma an kira liman wai ya zo ya yaro kiran sallah a hagu mu ya to yaron da musulmi ya zo duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaron da yazo duniya musulmi yazo kiran sallah da ma ai suna su ko ba haka nan ba abubuwan sannan ranar bakwai kawai ranar bakwai shi ma nan mutanen mu suna kuskure in an ce bakwai dan an ma aihuwa yau yau wata rana liman shi ko to yanzu an ma aihuwa da ranan nan mu kilga da rana liman shi ko to liman shi ɗaya ku ce mun ɗailendi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche to yau ba na ya zo ba dimanche ya zo ko to in ka kirga in ka bari ko ta dimanche ka yi takwas yanzu a musulunci musulunci dare ke fara yi kahin rana wannan halin sahin na bature ya nuna haka shi bature wani shi daga 0 sayi an shigo wani sahiya ko musulunci kuma daga rana ta faɗi an shigo wani daren wani ne ne muke ciki yanzu lokacin nan sai ka ji in alhamisi ta zo ni ake cewa da dare daren daren juma'a juma'a ta zo dan me ake cewa da ran juma'a to yin juma'a kenan yau muna yin lahadi yanzu daga dare yayi ni shigo daren landi kenan to in aka yi yaro rana ta haɗi to ya shigo cikin wancan lissafi kun fahimta yanzu daga rana ta haɗi mun shigo daren landi kenan to yaron landi aka yi shi kenan yanzu suna sai ya kama diman shi amma in dai aka yi shi rana ba ta faɗi ba suna same biyu yake kamawa kenan sai ka aura daga ai haihuwa wani lokaci ne aka yi ta shi ma nan da yawa daga cikin alu sunna sun haɗa cikin irin wannan shi ne sunan mana dabino to wannan shi asali abin da ya shahi dabinan hatta dai bincike zan iya ce muku na zamani ya tabbatar da ana iya yi amma dai ban san wani asalin shi a sunna ba gaskiya bin sa asalin shi baka ji an ce shi ma yaro a baya ruwan zanzam ni ma bin sa asalin shi ba amma dai ga ku ustazai ne wanda yake da hadisai sai mana ruwan su haka ya kawo ko aha to shi ne kawai amfanin karatu amma in kuma kuna da wasu hadisai kuna iya mana bayani insha Allah sun ce dabino yana sauran aiki cikin jikin mutum kwarai da sauransu kuma zaki aka ce wai yaro saboda gaje aiwa da waye da waye in yi tuki zai dan ƙara samun ƙarfi da sauransu amma dai ni bin ta hasalin shi a sunna ba ko ba gaskiya ba ni nace bin ta hasalin shi ba yawwa alaikum salam a ruwan zanzan waraka ce annan Muhammad sallallahu alaihi
Thank you.
Hmm. To wannan wata fatawa ce ma ya kawo. Ban sa asalinta ba. Eh, ai ku gane asali ruwan zanzam annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam alma'u zanzam wa zai tana lima riba lahu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace su ruwan zanzam ya danganta daga menene ka sha su akwai Muhammad Nasiruddin Albani ne kuma na mun tabu ko wanda ya samu wani rashin lafiya haka likitoci suka auna shi ga matsala kaza ga matsala kaza yace ana nan sai tsaftace kan shi ko shi dai ko wani malami cikin masallaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da aiki daga ya ci dabino sai ya sha ruwan zanzam da aka je aka ce bai ma taɓa yin cutar ba babu ma alamarsa balle a nuna warkewa ne a kai muna fahimta to ruwan zanzam in nan za ka san su da wata bukata kuma Allah ya biya ma bukata akwai malumai ko irin su Imam Zahabi irin su Imam Ibn Hajar da ga sunan malamin nan Imam Ibn Hajar in ba naman ta ba ya sha zanzam ne eh ina man ce karatu wani malami ne gani sai sha zanzam ne addu'a Allah ya bashi ilimi irin na wannan malamin malumai suka ce hamma ya zarta da nashi yanzu in kana da wata bukata za ka iya shan ruwan zanzam kuma sunna ta karantar da ya ake shan ruwan zanzam kuna fahimta subhanallah akwai abubuwa da yawa wanda za ka ga ana amfani da su ruwan zanzam ɗin saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya danganta daga abin da ka sha misali kenan yanzu za a iya addu'a ne za a yi a sha ruwan amma ban san a watsa ba da sunan wani abu ya zai iya zama haka amma sai a duba shari'ar magabata ya suka kasance ka wannan tunda akwai wani magani da kaina wanda na san ana hada ana lalata sihiri da shi ko aljinin jikin mutum ana hada shi da zanzam kenan wannan kai tsaye baka cewa ya saba ma sunna tunda ba ai wani abu ba wanda ya kaurace ma sunna asali a ciki ko ba haka nan bane ba amma in an shigo da wani abu wanda babu shi sai ka ce to wannan abu yana son bincike sai malam yace wa anna daw aymanina ala shama'ina fi salah sannan mu dora hannuwayen mu na dama akan hagu a cikin a cikin sallah malam yace wannan hadisi ibnu hibban da imamu biya shi ya waito shi bi sanadin sahih da isnadi wanda yake ingantacce to kun ga duk annabawan Allah ya nuna in suna sallah suna ne suna dora hannu suna dora hannun dama akan mu akan hannun hagu to duk wanda ke sallah fa wanda ya saki hannun shi a bai ji ba ya saba mu sunna kawai sallar shi tayi amma yayi asara wallahi sannan kuma babu wani hadisi nan dai zamu ga mu Muhammad Nasir Albani yake cewa duk wani hadisi da kaji an ce wai a saki hannu a sallah yace ko bai inganta ba ko kuma ƙarya ce bai da asali sam sam sam wallahi wannan mas'ala da na ɗaya bincike kanta ta abin da ya shafi musamman rikicinan da yawa da malam Idris za su ga mutane cikin ɗubganiya ne da hayaniya suke hatta su wa'ancan da suke kallon su malaman ne ka ji malami wai alu suna ta ka saki hannu cikin sallah annabi ya ce a kama kai ka ce a saki ka zama shaidani kenan ka koma kuma ne kai ba ko ba haka nan ba ka koma irin su tijani sai in yashi su ba haka kawai suke tuwa yi to kuma nan shi in yashi tsabana haka in yashi kuma ya ce tsora hannun dama aka hagu sunna ne ƙwarai da gaske to sannan ina hukuncin malamin da zai ce ma za ka iya sakin hannu za ka iya kama hannu wannan cikin biyu ɗaya in yayi a cikin rashin sani kenan kuskure ne in kuma ya san wannan hadisan na annan muhammad salam shaidani ne to kai ya za a ce ga karata annabi ka ce in an yayi kuma wancan ma da ba na annabi ba in an yayi shedanci ne kenan shedan ne yake mai wahayin tawon san ma yayi nan za mu zo mu ci gaba da jin dalilai kan dora hannun dama akan hagu hatta malikiya malikiya ma wannan nan wasu daga cikin limaman za ka suna saka hannu da sunan malikiya hadisin dora hannu dama akan hagu imam malik ya rawaito shi a cikin muwatta kamar yadda nan malam zai mana bayani shi yasa in kaga mutum ya saki hannu cikin sallah to kawai yana bin sarran shi ne ya bi sarran shi ne kuma ya saba mu sunna na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma bai halitta ba musulmi yayin sallah ya saki hannun shi a wannan hannu kawo karatu in ya dago zai kama hannun shi sai su saki to malumai su ce mutum zai iya saki ya idan wannan asali mas'ala ce wanda hatta shi Muhammad Nasiruddin Albani yana ɗaya daga cikin wanda suke kallon za a saki amma alamatu bisamin kuma shine wanda magana shi wanda malumai suka karfa in kai ruku'i ka dago zaka sake mai da hannuwanka asali shi sabani ne kan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in kai ruku'i ka dawo kamar yadda kake to kamar yadda kake da can sai wasu suka ce a kamar yadda kake asali kayan ka kama hannun naka kun gane a a to gaskiya magana mai inganci nan Allah masu ishami ne yana gaba da dalili ka albani to kaga kuma da ta lidanci muke sai mu ce albanin kawai shi ke da gaskiya nan wurin ko ba haka nan ba amma kuma Allah masu ishami ya yi shi dalili ka wannan shine in ka taso daga rukuni ka komo za ka yi za ka mai da hannuwanka kan ƙarshenka sai malam yace wa marra bi rajul wa huwa yusalli wa qad wa qad wada'a yadahu wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna annabi muhammad sallallahu ya wuce wani mutum yana sallah sai ya dauko hannun shi na hagun musulman sai ya dora ka hannun shi na dama fanta za'aha sai annabi muhammad sallallahu ya kwabi wannan hannun shi ya sabce mai shi wa wada'a yumna 'ala al-yusra sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsora mishi hannun shi na dama akan hannun shi na hagu malam yace imamu ahmad da abu dawud su suka rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce to kun ga a ƙarshen wannan da za ka ga wani wanda kake da iko kanshi ya tsora hannu hagu akan dama kan sallah za ka iya gyara mishi sai ka samce wannan sai ka tsora mishi wannan muna fahimta ko matarka ko ɗanka ko ɗalibinka ko wani wanda kake da iko kan shi amma kaga kawai mutum ya zo ka kama hannun shi ba sai ba fitowo ba sai a koma jinya gada ko ba haka nan ba to kun ga shi ne malam yake dole hannun dama aka hagun da kuma umarni akan haka annabi ne yayi umarni sai wani yace kuma a saki shi yasa wallahi duk lokacin da naji irin wannan fatawai sai in ji masa haɗu cikin kaina sai malami ya karanto hadisi annabi sai ce eh yayi amma kuma ga wasu nan ma wasu malamai ma sun ce nan yayi su waye malaman ce wasu shedanu eh ai wannan shine aqidar da ahlus sunna wal jamaa ya zama da kai yarda ba wani abun bautawa bisa dacewa da cancanta sai Allah to ba wanda ake ma biyayya ido ta sai Allah umarnin manzo Allah kadai ake bi ba abin na kowa wani ya saka zuciya sallah ka sai ya saba mu sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga annabi ya ce su annabawa suna yi in kai sallah ka dora hannunka na dama kan hannunka na hagu kana koyi ne da duk annabawan da suka wuce haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne kuma kun ga hatta wani ma annabi ya gani ya dora hannun hagu kan dama annabi ya sauke mai ya dora kan shi kan kan dama to inda ba komai bane ba sai annabi ya ce saki hannun ma ka huta ba shi kenan ba to gaskiya yawa daga cikin mu suna bin sarri wasu kuma uwayensu da kakanninsu suna yin haka nan ba su son su ce wannan ba daidai ba to ba daidai ba ne ba sai malam ya ce wa da'uhuma ala sadr ai can mun ce dora hannun dama akan hannun hagun ko to ya ake dorawa sai malam ya ce dora su akan kirji dora su akan kirji nan ma wasu suna dora akan wuya wasu suna dorawa akan ciki wasu akan cibiya wasu ma a kasan cibiya to amma za mu yi shi wanda yace a dora ina yace a dora subhanallah shi yasa in dai shari'a muke so ingantacciya to mu bi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa kana yad'u yumna ala zahari eh ala zahari eh ala zahari menene nan ha ala zahari وكان يدع وكان يدع اليمنى على ظهر كف على ظهر كفيه ne ko menene kawo nan za ku كفيه ko a كفه اليسرى ko yani كفه اليسرى ba كفيه bane ba yawa shi yasa so da nan na ga da kafin inda fa'un da ha'un sosai nake tsanin ko ba daidai ba ne sai da ka karanto kai ma da kafin sai na gane in shi ne yana ɗora ai kafa aka ce na hannu guda ne yana ɗora hannun shi na mi sahin hannun shi na hagun sannan kuma kafin yusra wa rusub wa sa'id shine malamai suka ce nan gashi nan ƙasa Muhammad Nasiruddin Albani yana magana yana ɗauko sahin hannun shi wannan na hagun sannan wannan warsu ga shi ne wuyan wanga ne ake ce mishi wannan da hausa ba in ce ya ko sannan yana haɗa shi da ni da nashin nan in nashi na dama kamar misali haka ai wa da'u ne na yake kana ya da'u shi ne ai muke kama hannu akwai qabru da wadu uku to shi ne wa da'un nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dauko wannan tayin hannun nashi sai ya dora haka muna fahimta ya shimfiɗa shi kenan misali yanzu nan in shi da nan in shi ya haɗu da nan in ta yi hannun shi da nan in shi kuma ya haɗu kun fahimta ko ya ake ɗorawa nan ƙarshen nan inka yauwa musami ne da za a ce mai da hausa ba shi yasa muke yi muke yi a aikata ƙarshen sun ce so yawa eh haka sai ce wa amara bi zalika ashabu kuma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mami sahabban shi umami da shi haka shi yaya shi wadawadin shine wanda muke bayani yanzu malai ko wancan hadisi da ko Imam Abu Dawud da Nisa'i da Ibn Khuzaima su suka rawaito shi da isnadi ingantacce kuma Ibn Hibban ya inganta shi a cikin sahihin shi sannan wannan hadisin da yake kuma ya umarni da sahabban shi ya yi ma sahabban shi umarni da su haka shi kuma Imam Malik da Bukhari da Abu Awana su suka rawaito wannan to kaji Imam Malik ke kawo wannan Imam Malik ya rawaito wannan hadisi to kai mai malikiya da kake sa malikiya ba su kalantar da a kama hannu ba shi ya rawaito wannan hadisi malam yace wa kana ahyana annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci yaqbilu bil yumna ala al yusra to nan kuma shine asalin abin da ake ce maqabdu din ai kun sai ce ahyana wani lokaci kenan shine malamai suka ce nan ma shari'a annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wani lokaci kai qabdu wani lokaci kai wado shi kuma abin da ake ce ma qabdu din shine zaka damko nan in naka haka muna fahimta shi kuma da kana shin huda hannuwanka ne to amma ga wata lamba nan malam ya tsaki turwa yace imamu nisa'i da dara kutul shi karato shi da hadisi eh da isnadi ingantacce yace wa fi hadal hadith la an dalilun ay ala anna min as-sunn min as-sunna al-qabd yace wannan hadisi yana nuna mana dalili ne sunna dalili ne akan yin qabd sunna ne kun gane shine ka damke haka malai to wannan hadisi yana nuna mana sunna ne yace wa fil hadith al-awwal amma hadisi ne wanda ya mana bayanin wada'u yace shi ma yana karantar da mu menene sunna ce kenan sunnoni ne guda biyu kamar da muke shine ake cewa ikhtilafu sanau kenan zaka iya yin wanga kai wanga malai ce to dukkan su wannan su yi sunna ne yace wa ammal jam'u baina baina al-wad wal qabd alladhi istahsana alladhi istahsanahu ba'da al-muta'akhirin min al-hanafiyya malai yace amman hada qabdu da wasu da wasu daga cikin ɗan baya baya a cikin mazhaba hanafiya suka ce za a iya hadawa wannan gashi nan yana bayani zaka dauko hannunka na dama ka hada qabdu da wad'u suka in ka shinguda haka wanga ya tsayin guda biyu sai ka kamo ta haka wannan uku sai ka bayyana sa haka ai gashi nan sai yake cewa fa bid'atu ni wannan bid'a ne ka hada su guda biyu ka hada qabdu da wad'u kai haka kun gane in kai haka ai kashin huda ko kuma nan ka damke kenan ka hada guda biyu sai ce yin wannan bid'a ce malan ce wa suratihi kama zakaru anna yad'u yad'u yaminihi ala yasarihi akhidha rasidan bi khansirihi wa ibhalihi wa yabtitu al-asabi thalatha kama yi shine kamar da muku zai dauko wannan ya tsayin nashi guda biyu sai ya haka wannan kuma guda uku sai ya baza ku akan nan in nashi akan cinciya cinciya kuka ce ana tsako akan cinciya hannu sai malai ce ko hada sun su zubi da ali amma kun ga yace wannan guda biyu sune sunna kun fahimta mutum ya yi qabdu ko kuma ya yi wad'u to kun ga yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta ana dora hannu sai malai yace akan kirji kuma muna fahimta akan kirji har da ɗaya daga cikin malamai wasu daga cikin magabata in ba naman sa ba irin sa aliko wanda suka fasara da Allah yake cewa inna ina kal kautsar fasalli li rabbika wan har suka ce ai wannan har shine ka dora hannunka na dama akan hagu akan annahar in shine ai kirji yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara to kun ga duka wannan yana karantar da mu tsora hannun dama akan hagun ne ne sunna ne na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai malam yace wa kana annan Muhammad sallallahu ya kasance ya da'u ma ala sadr yana tsora su akan kirji ne kun ji mu'allim shari ko yana tsora su akan kirji ne malam yace Imam Abu Dawud shi ya rawaito shi da Ibn Khuzaima da Ibn Khuzaima fi sahih a cikin sahihi da Imam Ahmad da Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin tarihul asbahan da hasan wa hasan wa hasana ahad asalihi kuma ya inganta ɗaya daga cikin isnadan wannan hadisin imamu turmizi kenan ko yace wa ma'anahu fi muwaffa kuma ma'anan wannan hadisin dai muhammad nasiruddin albani yace tana cikin muwaffa na imam malik wal bukhari haka a cikin bukhari fi sahih a cikin sahih bukhari kenan inda ta'ammul mala yace in ka fahimci hadisin da kyau za ka gane eh lalle yana wannan mala yace wa qad fasawtu wa qad fasaltu alqawl fi tariq hadha alhadith fi ahkam aljanaiz mala yace nayi cikakken bayani kan tsora hannun dama akan hagu akan kirji malam yace a cikin littafi na mai suna ahkamul jana'i malam yace tambi ga wani tambihi yace wa da'u ma ala sadr huwa alladhi thabata fi sunnah tsora hannun dama akan hagu shine abin da ya tabbata akan sunna wa khilafuhu malam yace sabanin haka imma da'ifun ko bai inganta ba sai ya ce kuma aula asla lahu ko kuma ma bai da asali a cikin addini kawai shi sanin shi ne akwai wani daga cikin makarantar nan da ya ce adiba ne yanzu autar ne yanzu autar imamu shaukani da ya zo ma kai kawai suna yaudarar mutane ne sai ka ji ya ce adiba kaza ko ya ɗauko wasu takardu ya ce gashi amma zo da lisanin buɗe imamu shaukani cewa ma yi tsora hannun dama a kan hagu a kan kirji wajibi ne saɓani shi yace ba daidai ba ne ba haka ga lissahin nan tofatul ahwazi na shekha mubarak kori sharin da yaba musulmi shi ma sai da ya ɗauko wannan ya ce ya ɗauko maganganu manya-manya magabata kan muhimmancin tsora wannan hagu tsora dama a kan hagu yana nuna sabanin wannan kuma ba daidai bane ba in kuma ta ai kwanakin ta mun dan karanto bayani da muna magana ta Allah ko shi tufatul ahwazi inda yake magana zaka iya wanke nan so bi nan so ɗaya nan so to Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu akan daidai ما لا وقد عمل بهذه السنة إمام إسحاق بن راوية فقال المروزي ما نيتي wannan me ake ce mishi Imam al-Marwazi ya zo kawo ce al-Tahif wanda ya sa mishi al-Masail yace kana ishaq yutur bina wa yarfa yadayhi fil qunuti wa yaqnutu qabla ruku'i wa da' yadayhi ala wa da' yadayhi ala a dinan bangare ne kawai على على صاديه أو تحت صاديه يتي ومثل ومثله قول القاضي إياد المالكي في مستحبات الصلاة من كتابه الإعلام الطبعة الثالثة ما أي أنكاجا malam yace ya dauko wannan a cikin al-masail na Imam al-Marwazi kan abin da ya shafi tsora hannun ne ake cewa asadai ba ma'ana asadai ah au tahta ade sadai ne rubuta ko ne a tsarai a shek mama na a tsarai a ko asali kalmar nan ta abin da ina amma zan ƙara bincika ta inda a tsarai kalmar na bin san haka nan bane aka rubuta sa'un ko Thank you. yawwa ina wurin yake yawwa au tahta sadaini sadaini so wannan dai abinda Sheikh Muhammad Nasir Albani yake nuna yana dai bayanin kan tsora daman ne aka hagu mai yake gashi nan ma makamancin shi wanda aka rubuto kan wane ne a dan da ke da miki ga inna yawa jamil haba eh to malama mai ta kalmar da ni ba ne mai mai ta ba ta je ne in ba to kun ji ai kun ji ne yace ko ba ta je ne in ba kai ma ka kara gani to yana dorawa akan kenan ina kuke ke kirji suke kenan kun ga yannan yana ƙara nuna mana ana dora hannuwan ne na dama akan eh ana dora su ne akan mi kirji mala yace wa qarib kuma haka gashi minu marawa abdullahi bin ahmad fi masailihi ko ra'ayta ba idza salla wa ba yadayhi idahuma ala al-ukhra fawqa sirra to shi ma nan wannan kalmar ma tana nihin kirji kuma tana yin gaba mun fahimta ko malam yace in kana son ƙarin bayani ka diba irwaul gari shahi na ɗari uku da hamsin da uku na ji ga shi daidai lokaci kina muna iya saurara ne insha Allah sannan ina ji ai za mu shiga wani wuri ne kuma ko inda yake bayana annazar ila mawdu'is sujud wal khushu' in insha Allah za mu yi saurara na abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya mun tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zai mana saboda wurin da zamu shiga tsauke gare shi yana bayanin ina ne kamata mutum ya aje idanun shi ina yake da kiran sabon karatu kina inda kai mai tambaya ko wani da aka ji an yi kuskure insha Allah za a yi mana bayani na'am